والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدجاجة أفراقها bambanci da kankanin mufrad na addajajatu da addajaj ta'un ne kawai addajaj kaji addajajatu kaza wa afrakha afrakh jami'i ne na farkh in dan saki din nan ba dan kaza murhimun shine mai kwanci kaga shi ma ba za a sa ta'un din ba saboda ai zakara bai da ma da zakara nan sai a ce murhimatun to murhim kaman murdi'un kaman ha'id faqasat yakan dauki ma'anona da dama yakan dauki ma'anar a faqasat kaman da kalman qasat zuciyanta ya bushe sun makasar kulubukun min baɗi zalika fa yakal hijara wa shaddu kaswa kuma yakan zula wani kyankyasa din nan an qaf jami ne na naqf wato ɗan tsako wanda ya fito in kalli jikin zagan shi green green yellow yellow alhama shine ya cusa ilimi tugazzi shine tana cin abinci gazza yugazzi algiza tushakshiku shine wannan kukan kukan tsuntsaye haka shakshakatu tuyuru alqarqu shine wannan kwa kwa kwa da zakara take yi afon kaza take yi musamman in tana kwanci kazan ta fi wannan wannan kukan miska shine abin shayar da ruwa wanda aka zama musu ruwa su sha ruwa saha shine yayi cara ajini hatun fukafukai jam'in junh fifiki to malam ya ci gaba cewa hadhihi dajajatun wacan nan kaza ce kanat murhimatun ta kasance mai kwanci mai kwanci ne ala sab'i baidatin to me yasa ka sa ta'un kun gani wacce wata ma'ana kaman gata a halin yanzu tana kwancin shi yasa ka samu katawa kun gani murhim adamin cin gamin ganshi san babu tawun ko muka ce da yake kaza ke yin ku ke kwanciya ta kyanke shi kwai zakara bai yi shi yasa ba sa tawun ba amma nan gashi an sa tawun so don an ana son a nuna maka wacce a halin gashi yanzu tana cikin halin kwancin sai a sa tawun ka misali murdi'atun hadhihi imra'atun murdi'un wacce ce mace ce wacce na mace ce mai shayarwa hadhihi imra'atun murdi'un da maga ta wancin ya ce wata tau kullu za ta hamlin a wata yamma tarawna ha tazhalu kullu murdi'atun wato wanda take cikin halin shayarwa ne shi za ka ta wancin Allah kare sai mana murhima ala sabi baidat tana kunci ne akan kwaikwayaye guda bakwai baidat jam'in bayd walidhalika naraha da'ifatan shi yasa zamu ga tana da rauni kaga dabi'an kuma kaji tsuntsaye idan suna kuncin nan to sukan zanto cikin rauni sukan yi rauni ba su da karfi a jiki la'annaha murhimun thalatha asabi saboda mai kwanci ne tun sati uku da suka wuce kaga da yake ba ana nufin wani take kwancin yanzu bane yau sai aka kawo da shi babu tawo wa fi akhiriha a lokacin ta a karken ta faqasat sita kinkishi wa akhrajat minha sabata an kafin dhi'afin sai ta fitar da kananan yan tsaki guda bakwai la taqdiru ala jalbi qutiha yan ka yan tsakin nan ba sa iya janyo ma kansu abinci bi nafsiya da kansu fa'alhama Allah ummaha sai Allah ya yi ilhama ga mahaifiyarsu, an taba hasalaha an ta'amiha da ita da kan sai ta nemo musu abinci. wato gadzi ha sai ta ciyar da su hadhihi alfirah as-sagira waɗannan 'ya'yan kaji kanana launuha asfar za ga yau- launin su yelele ne mukhdarun mukhtarun kurukuri yelele kurukuri wa hiya tuhibbu al-la'ib ita kuma tana son yin wasa wal jarya da gudu wa tukshiku wa tushakshiku tana yin kuka irin wannan yan kuka kukan nan nasu kamar tushakshiku da asafiri kamar yadda tsuntsaye ke yin kuka wa ummuha tulahizuha wanda kuma kullun tana kula da ita wata dafi anha kuma tana bata kariya fa idza arada an aradat an tut'imaha duk lokacin take son ta ciyar da su ko au taskiyaha ko kuma ta shayar da su sahat sai ta yi kara qarq qarq fatajri ilaiha al-firakh sai in tsakin sai su sauri zuwa gare ta su gudu zuwa gare ta fatut'imu fatut'imu ha sai ta ciyar da su mimma inda hada ka abin da ke wajenta wa ta'khudhuha ila al-miska kuma sai ta ja su zuwa ga gurin shan ruwa li tasqiya hadin ta shahada su wa idza ja'a wa idza ja'a al-layl idan dare yayi ragibat al-firaku fi an-nawmi yan tsakin sai su fatan yin bacci wa inda zalika tasihu ad-dajajatu to a wani lokacin ne sai kazan sai ta kara litajma ahadinta ta tara su guri da fata'khudha biha fatadhhabu biha sai ta su ila khummiha gurin kunciya khum kenan wa hunaka tanshuru alaiha janahaiha a lokacin nan ne zata shimfida musu fuka-fukanta litaham ya hadin ta kare su min al'aza daga cutarwa sai abdullahi wal usfur abdullahi da da tsuntsu ko na farko yas'adu daga hawa sa'ada yas'adu ya hau kenan ko daga nan ne aka samu mis'ad abin hawa kaman kaman lada tsani mis'ad tsani faza'un firgici وهم من فزع يومئذ آمنون يتلوى شيني ينا إلى اللوي والنم دك لوى يلوي وإذا رأيتهم توجك أجسامهم وإن يقولوا تسمع وإن, فريق وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم يقاسي شيني أننا أزابا كوتشو تروى مجيف mai agaji kenan akwai wani littafi mu same shi min hatul mugith akan musalul hadith ne dan karami akwai min hatul mugith sharhin alfiya da da iraki rubuta na shi alfiyar ta musalul to banda ita akwai kuma wanda suka kawo rubuta ana buga cikin mujalladi guda uku ko kuma hudu ya danganta da kamfanin da suka buga to ba shi ba shi wannan dan karami ne min hatul mugith yana da matukan fa'ida ga wanda zai fara musulun hadith ya fara da shi firakun shi ne rabuwa surakun ihu yugis daga agafa yugisu agis agafa ya bada agaji yugisu yana bada agaji agis ka bada agaji mace fa agisi sai ka dawo da harafin illan ba أجيفي خرج عبد الله يوما للتنزه وترانا عبد الله يبت دومين شاكتا في حديقة بيته أتكين لمبن جنسا فرع وشن سيغا كيجي منين نست شيكا شيكا to kaga ush me jam'in shi ashaish ashaish da alhamza i din asha'ish shine jam'in ush fara ushan ala ra'asi shajaratin aliya sai ga sheka akan wata bishiya mai girma wa fihi asafir akan kan a cikin kejin shekan nan akwai tsuntsaye kanana jami'in usfur asafir sagiratun ƙanana tushakshiku suna yin ɗan kukukan nan wadan mara sami'a sautaha bayan ya ji sautin su arada an ya'khudha wahidan min hasi nufin ci ya dauko ɗaya daga cikin su fa sa'ida sai ya hau sa'ida yas'adu mimma yufriha yafrahu fi sullamin sai ya hau kan tsani ala shajarati bisa ga itaciyan hatta wasala ila al-ush har sai da ya isa bisa ga wannan ush din shekan wa madda yadahu ila hasai miƙa hanna hanna hannunsa zuwa gare ta fasahatis al-safiri sai ɗan tsakin nan suka yi ɗan tsuntsayen sai suka yi kuka khaufan wa fasa'an saboda tsoro da firgici a wannan sai zan maf'ul li ajlihi kenan ay li ajli al-khawfi wa ja'al al-fasa walakin qalbuhu ma raqqa sidi abin nan nasa zuciyarsa ba ta taushi ba manan nan nafiya ce ba ta taushi ba lihaliha don kula da halayen da suke ciki na tsoro da figici bal akhadha minha wahidan kai ma sai dauko ɗaya daga cikin su wanda zalbi kuma ya sako da shi wa huwa yasma'u suraf al-asafir alhanin yana jin kukan waɗannan yan tsakin al-ukhra daban watan sauran ka annaha tabki ala firaqihi kaman tana kuka ne akan tarabi da dan uwanta wa akhadha yukallibuha sai shiga jijjiya su yal'abu bihi na wasa da shi walam ya'lam ma yuqasihi alhanin bai san abin da ɗan tsuntsun nan yake ɗanɗanawa ba min al'alami na raɗaɗi da jin zafi ya rabu da iyalansa walhuzin da bakin ciki alafi rage iyalihi saboda rabuwa da iyalansa bal tsara musiri'an kai sai ma ya tafi yana mai sauri wal usfur bai ne da yake alhanin tsuntsun yana gaba gare shi yasihu tsuntsun nan yana ta ɗan tsuntsun nan yana ta ihu waye talawa yana ta lallawewa ya gefe nan ya gefe nan yana gune mankubin mankubta wa yadribu bi janahihi haka ne ko wa yadribu bi janahihi kuma yana ta babban hannun shiyaran da fukafukansa don ya samu ya tashi pap pap pap pap haka wala mu gifa lahu amma babu mai mishi babu mai agaza masa eh kaga mu gifa ismul lanafiya kenan babu wala mugitha yugithuhu yugithu khabar jumla fi'liya khabar nata malam na'am wa kaman shi wannan shi ne fa'idin mugith ko mugith na'am mugisu
wala la mugitha yugithuhu la mugitha babu mai agaji ainihin suna ne misali kalmar da ke so
ismul fa'il ismu mugith to ismu ful ba shi ma haka daidai ne ismul fa'il da ismul fa'il daidai ne mugith mugith eh siyakan jumla shine zai iya banka- baka da maka bambanci ka gane ga wanda yake ismul fa'il ga kuma ismul maf'ul abdullahi wal usfur na biyu ko abdullahi da tsuntsu ara ina gani yahna'u ina farin ciki ji'itu nazo bihi da shi ma baluka me ya dame ka balaga ya isa alkasawa shine bushewar zuciya gayatun shine wani abin da abin da ake so matuƙa adraka ya riska sana'a ya aikata qabala abdullahi abahu fil baiti cikin wannan hali sai abdullahi hadda baban shi a gida wa arahul usfur sai nuna mai tsuntsun kaga ra'a ya gani inda ka ka zaka zawo da alamuzan farko ara shine ya mene ra'a ya gani ara ya nuna eh laqad araituka hadha ai na nuna maka wannan yawwa kun gani masha Allah yuri mudari ko muri shi ne mai gani muri mai nunawa mamurika wa nuna maka to isin fa'il ne shi mura mura abin gani g2b ok na fa akhadahu ar-rajulu fi baiti sai mutumin nan ya dauke shi a hannunsa shi wane abuhu din biyadihi fiyadihi a hannunsa wa kada sai ce hadha usfurun jamilin kai wannan ah, tsuntsu ne mai kyau ya abdullahi ya kai abdullahi kaga munada mudaf ko min aina jita bi dai ta ina ka zo da shi fa kana lawli sai ma baban ya ce yaron ya ce wajadtuhu fi ushin fil hadika ina gan shi ne a cikin keji a cikin lambu ma ahlihi tare da iyalansa fa sa'idtu fi shajarati wa akhadtuhu sina haukan bishiyar na dauko shi wa akhadtuhu fa kana al-abu sai baban ya ce masa kai fa haluka to menene halinka yaya halinka zai kasance dama kai fa ismu istifham ko yustafhamu bihi anil hal law khatabaka rajulun min albayt da dai a ce wani zai zai sace ka daga gidanku ya zaka ji wa dhahaba bika ila hafsha sai ta tabrika zuwa idin su kala lolin sai yarin ya ce akuni fi gayatil husn zan zanto cikin bakin ciki sosai wal alami da raddi min firaki ahli saboda na rabu da iyalaina fala ya hana uli aishin ba wani abinci da zai min daɗi ma don tubba idan an matukan ina na yi nisa da su kaga ma nan masdariya ce walakin ma baluka ta su'alu ne hada su'al amma kuma wanda baba me yasa kake tambaya na wannan tambaya faqala alwalidu sai baban ya ce wa ma baluka anta qatabta al-usura kai me yasa me ya dame ka har ka je ka dauko wannan tsuntsun min ahlihi da kake iyalansa hal balagta hadal hajj yanzu a sheka kai wannan iyakan mina zulmi na zalunci wal kasawa da bushewar zuci fa adraka lawladu annahu sana'a sharra nan tafi sai yaron ya riska cewa shi ya aikata sharri ne wa talabi min al khadim sai ne ma da kai masa hidima an yaruddal usfura yaji mai da tsuntsun ila ahli zuwa iyalansa bar mu dan tuba alfaru bera in kana nufin mace ce alfa'aratu jami'in shi fi iran fi iran a alhamza dai inda ga wannan fi iran alhamzan tana kan nibran fi iran yaktabi'u yana buya al'ahjaru duwatsu jami'in hajar ihtisham shine kunya taratan wani lokaci annafa'is masu tsada abubuwan masu tsada jami'in nafis alhirru kyanwa gadara shi mana taraka ya bari farra ya gudu harabin ma'ana yaltamisu yana nema annajatu nasara nadamatun nadama alfa'aru tsuntsu a bera ko la ya khurju fi nahari bibit alfa'aru la ya khurju fi nahar bal yaktabi fi dakhil al-ahjar lakinnahu idha ata adh-dhalam wa kana ahlu al-bayt fihi namu yasrafu fi al-bayt bil ihtisham يأكل ما شاء من الطعام فتارة يأكل خبزا يبسا وتارة يحرمنا النفائسا من أجوة أو زبدة أو جبن أو من حليب طيب أو سمن ثم إذا أحس بالهر ظهر غادر طيب العيش في القاف الدار وهر وفر يلتمس النجاة والسلامة min duni an ta'khudhahu nadama alfaru kaga bera la ya kharuju bin nahari shi bai fitowa da da farana cikin gini ba bera bai fitowa bal yaktabi bi ma'ana yaktabi'u fi dakhil al-ahjar yana koyewa ne a cikin duwatsu a cikin duwatsu yake boyewa lakinnahu sai dai shi idza atadh-dhalamu duk lokacin da duhu ya zo dare yayi kenan wa kana ahlul baiti fi namu fihi sai zanto mutan gidan sun yi bacci a cikin gidan ya sarahu sai ya tabi sai ya ta shakatawa be shi saraha masrah wurin shakatawa sai ya fito ya tashi ta shakatawa fil baiti a cikin gida bila ta sham ba kunya tare da shi ya ta kai gomo ba kunya ba tsoron Allah in ji yadda bahaushe ke cewa ya akulu ma sha'a min at-ta'ami ya akulu sai ya ci ma sha'a duk abin da ya so nan musuliya ce ai ya akulu allazi sha'a min at-ta'ami sai ya ci duk abin da ya so na abinci fataratan wani lokaci ya kullu khubzan sai ya ci waina ya bi san buzushi wataratan wani lokaci kuma ya harimu na nafa'isa sai ya haramta mana masu tsada daga cikin abinci to kazo an zo za a ci abinci an yi miya zakabin nan don an miya manan ga ta nan miya mai gilashi sai ga mataccen bera ya lalace ma a cikin miyan nan haka sai da zuba ba min ajiwatin kai watan ka dubi ikon Allah ba Allah ne fa ya sa maka wani sinadari a jikinka wanda za ka rinka jin kyamar irin wannan abu ba hatta bayan gida yau da Allah zai cire zai cire maka wannan to ba za ka ci komai ba Allah kenan na mana mm sosai ai malin sai yarba ma ai bai yarba wani lokaci kullum majanin na hancin yaro haka za ta fasa bakinta ta kanka ta zuko shi ta zubar eh eh a su hausa ba suka yi ba sai ya zama dole ta ai bayar biya wai wai wai suna da kokari Allah da ka samu dace haka ne ta ai su yarbawa in ka min kifi bayar bai zai iya gyara maka kifi suna gyaran kifi sosai su gyara su ci ba kai kuma ba za ka ji kallon ba ko makamancin wannan ba kaman ganda ne kai ai haramun ne bai rubuce na ba ba bici Allah ai haramun ne Mm. Haka ne, haka yi. Mm. A ba ina sai dangwala-dangwala yana ci yaji ya cika bakin nan ba. alhamdulillah ai duk energy ne Allah ka samu nayi asa to baiti ne muke ne
min ajwati
fataratan ya akulu khubzun ya bisa wa taratan ya hurima nan da fa'isa wani lokaci sai ya ci gurasa wani lokaci kuma sai ya ci da ya ci daga mafi tsadan abinci min ajiwatin daga dabinan ajiwa au zubudin ko ciku sai ya cinye abin shi hana mu au zubudin ko kuma au zubudatin ko kuma mai irin man shanu din nan au zubudin ko kuma ciku nono raƙumi wanda aka toya shi au min halibin ko kuma daga nono sai ya saba ki shin abin shi nonon sa tsayibin mai daɗi au samnin ko kuma mai thumma idza ahassa bilhiri sannan idan ya ji idan ya ji tabbaci a hasabi ma na aikana idan ya samu tabbaci akan kyanwa zahar ta bai ta fito gadar dibal aishi sai ya gudu ya bar wannan al'ashi tayyib min babu dabta sifan ilmin su al'ashi tayyib al'aishu at-tayyib sai ya bar wannan rayuwar mai daɗi ko wa farra fi dari ya gudu cikin gida yaltamisun najata yana ta neman ceto wa salama da aminci min duri an ta'khudhu na dama ba tare da dama ta kama shi ba a shi yanzu shi yana so ma cece shi ne ba wai ba wai yayi na dama yayi laifi ba to bari mu kare ki annahala kudan zuma annahalatu kudan zuma honey bee annahalu jinsin kudan zuma jam'in ba ismul jam wannan ita ce ta'ul farika domin ita ce take ba mu ja tsakankanin mufrad da jam'i hakikatun hakika kenan gaskiya abu tu'zi tana cutarwa hashratun hashratun qaro tata'arradu tana bijirwa idha'un cutarwa masdarin tu'zi kenan adha yu'zi idha'an alhurriya shine yanci intazir saurara ta duffu tana tana bubuga kafadin abin nan fuka-fukanta haka ba daga dafu ne daffa ya tadu daffa ya dufu daga nan aka samu dundufa ko almalmas shine mai laushi in ka taba bayan kudin zuma zaka ji da akwai laushi isba yatsa ladaga shine yayi yayi cizo yakhluqu ko akwai yakhluqu yana yin halitta akwai yakhluqu kuma yana yin tsufa taga shine ya wuce gona da iri badi'un shi mai kai mai kayatarwa salim tattauna ne tsakan kan huna kuma na kashe tambayin salim wa sadiq kuma sadiqani falla fatafaka an laqiya fatafaka an laqiya مثلا على الطريق في الطريق ثم بدأ يتناقشان سالم انظر إلى هذه النهلة ما أجملها كلونشن كنا زمان kai ba abin da yafi ta kyau kaga mata ajibiya kenan ko ma ajmalaha sadiq fa ajaba sadiq bi qawlihi hiya haqiqatun jamilatin ka gaskiya tana da kyau wa uhibbu an umsikaha ina son rike ta li arahadin ganta salim salim sai ya ce min zulmi yana da cikin zalunci an tu'ziya hasharatan sagiratan kace zaka cutar da kwaro karama haka wahiya lam tata'arrad laka alhanin bata bijiru maka ba dan ta cije ka ba sadiq ana la aqsid idaha ni ba ina son cutar da ita bane bal uridu an umsika ina son rike ta ne kawai wa arbatuha bi khaydin sayin tauri da daure ta da wani izari rafi'in mai tsawo wa usayyibaha tatiyu sai in sa ta rinka tashi ba da zalika bayan haka salim sai salim ya ce ma hazzuka min rabtiha to menene rabanka na daure ta wa hiya tahibbul hurriya alhalin tana son yanci ita ma wa tanqul bainal azhar da kuma ciratuwa kai ko mutakankanin furanni fatamussu mimma ihasita tsutsa daga ruwan fure wa tamtassu sai ta tsutsa massa imtassa yamtassu tsotso sakin wa tukhrijul asala sai ta fitar da abin nan zuma ruwan zuma sai sadiq ce labudda an umsika kai dole sai na kama ta annu fantazi saurare ni hatta ate ka biya sai na zo maka da ita unzur hahiya unzur hahiya zi zi unzur hakiya kalle ta nan zai hazihi fi mindili ga tana a mayani na mindil mayani hankici zai zihi zihi ti ti ti hazihi ko asma'ul ishara na'am ismul ishara waje na hatu hatu dufu fakafakan da kuma suna bubbugawa wa wa zaharuha na'imul malmas wa zaharuha bayanta kuma na'imul malmas mai taushin mai laushin shafa ne ah wayo ya isba iya ya tsana ladagatin la'i mal'una la'anin min ta ci ta cije ni salim salim ya ce hadha jazaa'u zalimi kai ai wannan shine sakamakon zalimi dama na ga maka ai wa inna allaha lam yakhluq makhluqan saboda Allah bai halicci wani abin halitta ba bi gairi sila ba tare da makaminsa ba yudafi bihi wanda yake kare kanshi da shi ba an nafsihi babu halittar da Allah ya halitta ba tare da makamin da zai kare kanshi da shi ba wa anta tagaita kai kuma ka wuce gona da iri ala hadhal makhluq as-sagir ga wannan abin halitta dan karami fa haqqa alaykal fa haqqa alaykal ikabu dan haka sai hukuba ya wajaba kanka ya tabbata kanka sadiq laitani samitu nasihata kalamaka sadiq sai ce kai kai ciwo na da naji nasihanka fa min awwal al-amr tun farkon al'amari faltazhab annahlatu nahla din ta tafi abunta haizu sha'adin da ta so ma dama Allahu hafizaha matakan dai Allah na kiyaye ta badi'i bi badi'i sun'ihi da mafi kyan ko kayatarwar sana'ansa insha Allah ta'ala to kaga dai wanda bai jibar ba gashi ne shi ya ji insha Allah sai mu dakata nan Allah ya samu na sa'a bari mu gani zuwa sati biyu nan da mu samu mu sauke wannan insha Allah
Mm, yeah.